الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجود إلى العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعظي بنظرة تأتي لهذا الزمان الفصل السادس فصل نشدة لما ورد cikin abin da ya zo min kaulihi ta'ala nufin Allah ta'ala yanzu fi jihatihi sallallahu alaihi wasallam a jihar shi ne a fuskantar mazan Allah ko abin da sa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da yake ware da ya zo mauridar shafaqati wal ikram kamar magangaren tausayi da kuma girmamawa wato da gani Allah ya saukar da shi yana tausaya ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana kuma girmama shi shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam in Allah ya ce abu to ya kama kenan sai Allah ya ce haba ya isa ba daidai ba ne ba marwata ba Allah kai ta wahala ma an zanna a daidai ƙwararra da tashka ya kama sallah an ce ka yi ya mulle to ne ya kama wata hajjar da na filatan laka da ya kama kiyamun da ya haƙa hudu suka kumbure suka tsatsage suna jini Allah ce haka ba haka na nufi ba na saukan maka da ƙwar'ani ba don kai wahala sassauta maka wanda ya fi girmamawa kenan ka yi haka kai abin da duka nufi ka cika to kaka ƙara da haka na sauke makanka da haka ce kira zuwa ga Allah dan asira ya kama kiran nan zuwa ga Allah takaici yake sai an ki ganewa a biyu Allah ce la Allah ka ba shi don na musaka ala azarin Allah ku da mumini kashe ka gaza kai sau na bakanka ka yi naka abin da naka so ka kira ka kira ka da manzanci ka iya ansawa da gare da take ban ga dama ba to kai ka damu kashe kan kaza kai ana ta gaya mishi magana mara daɗi an karyata shi an ce mishi mai sihiri an ce mishi kaza an ce mishi kaza yadda mu Allah ya ce to ai haka abin yake duk manzanni sun ka riga ka haka aka yi musu da haka nan ke da aka yi maka din haka an kawa saura sun ka gure hankuri babu komi kaga Allah na tausaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mawa kenan Allah ta'ala Allah ta'ala ce ba ha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa ya kai daha ba mu saukan ma qur'ani dan ka wahala ba illa ka ce daha din nan ismun min asma'ihi sallallahu alaihi wasallam suna ne da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine daha kaga an kira shi kenan wani kaga shi ma girmamawa ce Allah zai magana da shi ya kira shi ya kai daha a sauwaka makanka ba wahala muka bihi da kai ba da kai take ta wahala haka nan wakila ya ce raha huwa sumun lillahi sunan Allah ne wakila ya ce ma'ana wa ma'ana shi ya raju ya kai wannan cikakken mutum ka sauwaka makanka wakila ya ce ma'ana ta ya insanu ya kai mutum wakila aka ce hiya hurufun muqatta'a li ba'ani harufa ne yankaki abin yankewa don wasu ma'anoni to kada ko ma dai menene Allah ya huskanto shi zai gaya mai cewa ka daina wahala har sai Allah ya kira sunan shi ko ya kira shi da mutum ko ma menene aikin kiran bawa ce tunda Allah ya huskanto shi da wannan cewa shi aka kuma kaga ga kafin kudari ma anzalna alaika ka da kai nake ba saukar ma da ƙur'ani wani ta shiga don ka wahala da haka nan wahalar ta yi wa sauka ma kanka ƙarar wasu biyu tara da ya ce ha yana nuni ya ɗahiru ya kai mai tsarki ya hadi ya kai mai shiryawa wakila an ce huwa amurin minal wadai ya maza Allah sallallahu alaihi yana kiyamun laili ya gaji sai ya tsaye da ƙawa guda don guda ta huta sai ya soke guda shi ne aka ce ha a ji ƙafafun ka du ka dogara gare su digir digir a ci gaba da sallah shi ne ha min alwadai ka aje ƙafafun ka du ka dogara gare su walha shi ko hayi ne kinayatu anil arzi wato ba al'arba da duk adamai ka taka ƙasa da ƙafafun ka du ba wai kawa guda da gan guda ba ai i'tamil alal ardi bi qadamaika ka dogara ga kasa da kawawun ka biyu in ka gaji ka bari ka huta wala tut'if nafsaka bi i'tibari ala qalbi wahida kakka wahalta kanka da dogara bisa kawa guda in waka ta huta ka bai guda a aje su biyu wa huwa qawluhu shine zace Allah ta'ala ma anzalna alaykal qur'ana litashqa a jakawawun ka biyu ka taka da ƙarfi in ka gaji ka bari ka huta ba mu so kan ma da ƙur'ani dan ka wahala ba nazalat al-ayatu wannan aya ta soka lima kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam takallafuhu min as-sahari wa ta'abi wa qiyam al-layl ta soka saboda wahal da kanshi da manzo Allah ya zama yana yi wahala cikin dare rashin bacci da ɗaukar kowace irin wahala sannan kuma da kiyamun laili yubitu yunaji rabbahu wa naharuhu yu'ashiru na'ili lahi nasra da rana baka huta ba cikin dare kuma baka huta ba abin yayi maka yawa sauwaka makarka akhbarul qadi abu abdullahi muhammadu ibn abdurrahman wa ghayru wahidin da mutum guda al qadi abul walid al-baji ijazatan ya yi min ijaza ne domin asali na ɗauki daga asali da cira ta wannan magana kala ya ce haddasana abu darrin alhafiz haddasana abu muhammad alhamau haddasana ibrahim ibn huzayn ashasi haddasana abdu ibn humaydi haddasana hisham ibn qasim an abi ja'far an rabi ibn anas qala yace kana nabiyyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo idza salla in yana salla cikin dare kama ala rijlin sai ya tsaye da kafa guda wa rafa al-qura ya dage guda ta huta sai ya bayar da ta dage guda fa sallallahu ta'ala Allah saka cewa ba ha ya ani dadil arda ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ji kawawanka biyu ka taka kasa in ka gaji tsaya ka huta ma an zanna alaikil ƙura'ar da ta shiga su maso kama da ƙura'ar don ka wahala ba alayata wala khafa abin ma fi hada kulli min al-ikram wa wasu mu'amala ko ma dai menene a ce Allah ya ce yayi ya kama Allah ya ga tausai ne to akwai abin da yake bai koyuwa na girmamawa wadda Allah kai mashi da kuma kyakkyawar mu'amala da Allah ka yi a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka sa ka aiki ka tsaya ka yi shi yadda ya kamata kan wahala za ka so a zuwa ce kada ma ko kayi kokari sannu haka ake so a yi kai da kyau to to balle a ce kada ma ai ka wahala ko baka kai haka ba kaga an cin cuta kuma an girmama ka bisa ka kawo a ce haka kai to a je nan a ai da an asa amma to a je nan kai ma sai kayan tsaye to ta yi mana ta yi tun har kai ta yi har dai ga wato ba a kore ka ba ba ce ka ba amma dai kai kanka aka ce ka amma da lamba har haka ka to to kawo nan kawo nan ba da lamba ko bai kai haka ba an gode maka to shine wanka haba daha wanda wahala ta yi maka yawa ba dan ka wahala ba ka sauka maka da kurari ka sauka maka kanka ce to akwai girmamawa da kyakkyawan mu'amala wadda wannan aya ta nuna wayan ja'alna ta'a min asma'i sallallahu alaihi wasallam in mun sa cewa taha sura da suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama gida kamar da aka ce auju ila qasaman ko aka sa ta zamo rantsuwa taha ina rantsuwa da kai ko ko taha ya kai tayiru ya hadi to lahika al-fadl bi fasl ma qabla wannan fasali ya risku da abin da aka bane inda Allah ya rantsuwa da manzon Allah da nuna girma ne gari sallallahu alaihi wasallam wa mislu hadha to irin wannan ne min namati shafaqati daga nau'i na tausayin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mabarra da nuna alkhairi da kirawa tsakanin shi da shi qawluhu ta'ala inda Allah ya ce wala'allaka ba'i'un nafsaka ala asarihim allam yaqulu a allam yuminu bi hadha alhadith asfa in kace allam yuminu wai dan ba su ba da gaskiya ba in lam yuminu to in ba su ba da gaskiya ba kashe kan gaza kai a kusurin magana guda ce wasa dai kawai allam yuminu zaman ba su ba da gaskiya ba ya zama madi kenan in lam yuminu in ba su ba da gaskiya ba to kashe kan gaza kai lehinka ne halal ka sauƙa makarka wala laka ba'un nafsaka ko kashe kanka za kai ala asarin a gurabunsu in lam yuruni in ma sun ki ba da gaskiya bi hada hadis da wani hadisi ka kashe kanka a safan dan bakin ciki ko ko a yanzu ma sun ki ba da gaskiya ka zo za ka kashe kanka ne allam dan ba su ba da gaskiya ba to lehinka ne halal ka sauƙa a kyale su na nufi su da rashin arziki da haka nan ban ga damar su ba da gaskiya ba ko ba aiki kawai in na kalla ta hadiman habauta la ta la hadiman isha iyakarka ka ba da abin da aka aiko da shi ta ba su su yi imani wannan aiki na sai na bude zuciya to ban bude ba alka ai katilun nafsaka kai mai kashe kanka ne lidhalika dan ba su ba da gaskiya ba gazaban dan hushi awo gaizan ko makura da bakin ciki da hushi an wuce za a koko hirgita kamar da ya je saƙi ka san da ba a ba da gaskiya ba kwanan shi talatin suna da'awar faddiya karshe ran da zai hito ya taurin su abu da yali ko to duk abin da aka yi na jiho shi da mi sai ya ka ganin cewa a to Allah ne da ko ba ne ka aiko ba dan ne ban iya ba wai ba Allah adda laihi ba ba risalaci ba ba su adda rashin arziki ba shi ya ganin ka a ce dai bai yi abin da an kasa shi ba shi adalai ga gani ne inda wani an ka aiko da kila duk su ba da gaskiya to ni Allah nayi nayi nayi wata guda Allah sun yi ba da gaskiya Allah kada ya zama a yi hushi da ni in bai kuma da gazabin Allah ya fala ba Allah in dai ba kai hushi da ni ba ta ai babu komai Allah ban bari ban gajiya dawowa zani ci gaba kaga iyakar tausayi kenan da kuma ladabi shi tsakanin shi da Allah saboda a tausaya mishi sai aka aiko aljinu aka aiko mala'iku da hukum suka ce to in kaya da halaka sai ce to me zai ce ma Allah dama halakakkin ne ba su ba da gaskiya ba to a aiko wannan kasu halaka sai kuma sun ka halaka Allah ya ce to kai a aikin da muke maka in ce ma Allah ni kuma Allah ya faɗa man ni rahama ne to rahama ne a kashe suna kafin da aka arabe da su in ma so sun baya to su ko jikoki ko ta taɓa kulle a samu wani ya fahimta ya arziki shi daga su wa mislu qawluhu ta'ala aidan kuma ma irin shi da zance Allah da yace la'allaka ba'i'un nafsaka Allah ya kunu mu'min kaga cin ya ba da fasada allam yu'minu halan kashe kan kaza kai dan ba su zama mu'mine ba ثم قال تعالى الله كويت مشي إن شاء ننزل عليه من السماء آية فزلتعناه لا خاذبين ko da ka gaba su ba da gaskiya da kai ba mu fa abba mu so ba dan da mun so sai mu saukar da aya daga sama dole wuyayun su su kaskasta ga ayan nan su bi ni ne ban so ba da na so bi za su yi yanzu mai cewa ayyuhal mu'minu anna inna iradaka minna law aranna ka ja'alna kullu ma fi ka yurinna da kai kai na ka saura na mu ne mu kun ba a samu dole wa min hadha al-bab qawluhu ta'ala kuma dai daga wannan babu da sun da Allah ya ce fasda' bi ma tuba wa aqrid al-mushriki kaga kai kai sun kibi ko to kakka bari kai dai ka ka bayyana da abin da an ka hore ka wani ya ji wannan ya sujada ta musulunta ce a wato balaga da ke cikin fasda bi matu ba waran su shi yasa ne su yana saboda balaga ta ke dan adam bai iya wadin wannan magana saboda a sanau tsaga abun da adam ya kamar dutse to komi kaurin zuciya komi tsaurin ta fasda an san ba su jin daɗi ka faɗi haka nan kuma kakka damu kai ta mutum shi da kai ba dai ka haɗi ba to ba ruwanka da su ila kauli ta'ala walaƙan na alamu annaka ya zai kusa da kuma ya kone Allah ce bi kaka damuwa mu da mun ka aiko ka mun san kuncin ƙirjinka da zuciyarka na abin da suke gaya maka to ai ba kai suke karyata ba ni ni ubangijin ka da ni suke ubangijin su ba rabi da ni da su kai dai kai naka aiki ila akhir su a qawluhu da kuma cewa ta wala kadistu huzi'a bi rusulin min qablika zuwa karshe cewa in dan ai maka izgili za ka damu to ka damu abun damuwa bane don manzannin da na ya koka yanka su ma haka an kai musu haka an kai musu izgilin na hakuri sun kai kai ma kai hakuri ba mu cewa kai an baka kiya ba kala maki sallahu maki ya ce allah son ce mai bakin ciki ta'ala bai ma zakar da abin da ya ambata wa hawwana alaihi ma yulqahu mushrikin ya sauka mai duk abin da ya gamuwa da shi daga mushrikai wa alamahu ya sanar da shi anna man tamada ala zalika ya hullu bihi ma halal makaulan ba ka ga waɗancan ban manzanni da an hakare ta su halaka al'ummomin nayi kai ma ka jira ko su bi ko ya halaka su in tsirar da kai kaga kenan manzo Allah sai da cikin aminci wa mislu hadhihi tasliya qawluhu ta'ala irin wannan sunce bakin ciki ne abinda Allah ya ce wa in yukazzibuka faqad kunta rasulun min qablika aha in ma sun karyata ka ai ba gare su haro ba gare ka haro ba an karyata manzannin da na aiko kafin ka ومن هذا قوله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون sun ce maka sahiri ba sun ce maka majnun to ya haka suke waɗanda a gabaninsu wani manzo bai zo musu ba sai sun faɗa mai cewa sahiri da ko kuma majnuni kaga abin da ba ta kowa ba sai kai shi da zaka jira amma abin da yake haka aka yi dan an maka tuni azzahu Allah ta'ala Allah ya karfafe shi ne bima akhbara bihi da abin da ya bada labari da shi hadal umam salifa daga al'umma suka riga wa maqalati hada anbiya'i qablahu da zancen da suka wa annaba su kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mihnatihim bihi da kuma jarraba da musibantar da an kai ma annabawa da kafirin da basu bi su ba wasallahu da zalika ya san ce bakin ciki da bashi labari an mihinnatihi bi mislihi min kuffar makata na musibantar da shi da an kai jaraba ce da aka yi da irin abun da aka jarabi waɗancan daga kafiran makka wa annahu laysa awwala man laqiya zalika ba shi ne farkon wanda ya gaba da isse zai da kafirai ba sun ba nafsa sannan ya dada mashi rai wa abana uzurahu ya bayyanar da hanzarin shi madadin ya bari shi manzon Allah da suka ba da hanzari Allah ka ce to ai ba ka da laifi saboda uzurinka kaza kana jin nauyin ka wani cewa saboda ban da lafiya to ai saboda ba ka da lahiya ne kai ni na san ba ka da lahiya ka je ka sha magani a kwanta ko kuma ga magani ka sha a gani an sauke ba kawo hanzarin ba a jiran sai ya kawo Allah ce to ai uzurinka kaza da aka ne ya tabbatar su bi kaula yace bata walla anhum ka bijira ka hita batun su kakka da mun ai a arif an kaura kai hita batun su haka ne ka son ganin su alakaki yace ka hita batun su fa ma an tabi mazlumu kai ba abun zargi bane ai fi ada'i ma ballagata cikin ida abin da an ka ce ka iya ba mu zargin ka mun san ka iya wai bulagi ma bilta da ida abin da an ka dora maka shi ne أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة zuwa ƙarshe to Allah ma ya shi ya wada ce mai haka nan cewa ka da sayakon nan haka nan wata walla an kuma an taɓa wani ita batun su ba a zargin ka mun san ka iya kayin ka wa mislu qawlu ta'ala wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina mun ga ka damu to muna nan muna kallon ka muna sane da kai muna kiyaye da kai kuma abun nan da aka yi maka mu Allah ubangijin ka mu mun ka sa ai ma mu kai maka zaka nan fasbir wasbir ka ya hakuri da kuma da ga hukuncin ubangijin ka bayan na ka bi a ayyuna kana kalkashin kulan mu kana ga maganan mu da kulan mu ba za mu kyale ka ba za mu tuzarta ka ba ai yasbir ala azahu ka yi haƙuri ga cutar mushrikai wa inda ka bi haisu na raka wannan haƙuzuka kana inda muke ganin da kuma na kiyaye da kai sallahu allahu ta'ala bi hada fi ayin kathiratin min hada al-ma'ana Allah ya sace manzo Allah bakin ciki da irin wannan maganganun cikin ayoyi masu yawa dukan su ma'anar su kenan da cewa Allah na ba shi haƙuri yana tausaya macewa ya sauƙa maka dai ba wai ana ganin bai iya ba ne ko bai yi ba
صلاة الفاتح اللهم صل على